وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم أشرين دشدا قوة رجب shekara ta dubu da da da hudu arba'in biyar hijiriya wanda shi ne dace da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu miladiya za mu dora karatunmu na littafin zadul mustaqne da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon gaya kano nigeria muna darasi na nauni yau na'am 31 ko? to muna darasi na 31 daidai zama na 31 a cikin wannan littafi muna kitabu salah ko babu salah idan za ku iya tunawa satin da ya wuce mala ya mana bayani wasu mukaddimat akan abin da ya shafi sallah muka yi bayani akan falalar sallah an tambayi shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama cewa shin al'ummomin da suka gabace mu su suna sallah kuwa al'ummomi da suka gabace mu suna yin sallah ko ba sa yi ya ce e kanat lahum salawatun su ma suna da salloli irin nasu amma sun sha bamban da irin sallolinmu da nasu don a nuna maka muhimmancin sallah ashe hatta annabawa da manzanni da suka shuɗe suka wuce su ma akwai sallah a cikin addininsu a wata riwaya aka ce da sallah biyu ne ake yi akwai wanda ake yi a kafin fitowar rana akwai kuma wanda ake yi bayan wato rana ta faɗi sallah biyu ne da safe da daddare wasu malamin suka ce a'a an raba sallolin ne amma an buga misali da wasu annabawa kamar annabi dawud shi sallar azahar kawai aka bashi annabi dawud aka bashi azahar annabi suleiman aka bashi la'asar annabi yaqub aka bashi magariba annabi yunus aka bashi isha'i sai annabi adam aka bashi asubahi akwai ruwayoyi ba waɗannan ba da suke magana akan dai an dai sallah kenan ya kamata al'umma annabi ta gane cewa ba ita kaɗai ce take sallah ba amma ta musallar yawanta ya fi na sauran annabawa da suka gabata akwai wata riwaya ta zo cikin sayil bukhari annabi musa ya ce ya jarrabi banu isra'ila da sallah kwaya daya wanda akwai tunawa lokacin da aka ba manzan Allah guda biyar ya ce ka koma a rage maka ta yawa ni na gwada banu isra'ila sallah kwaya daya amma ba su iya jurewa su kai sallan nan kwaya daya ba kai ka karɓo sallah biyar ga wannan al'umma taka ba su iya ba na'am abin da annabi musa ya faɗa tausayi ne yake yi ga annabi da kuma tausayi ga al'ummar shi kuma sai ga shi din abin da ya faɗa haka ne a cikinmu akwai waɗanda ba sa iya yin sallah biyar ɗin duka akwai wanda ba sa iya yin biyar ɗin duka akwai masu yin wani adadi su bar wani adadi an samu sakaci na kulawa da sallah a cikin wannan al'umma ɗin akwai masu sakaci akan kula da sallah daga cikin mutane akwai wanda ma baya yin sallah kwata-kwata kuma shi musulmi ne yana cewa shi musulmi ne sai ya ce ma ai shi musulunci ba wai sallah ne kawai musulunci ba da haka da gangan suke kin yin sallah in idan kai magana sai su ce ai ba sallah ne kaɗai musulunci ba yi rukunan musulunci ai guda kaza ne ko akwai shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah akwai iqamis sala akwai ita'iz zaka akwai hajji baitullah to dan baya yin sallah kawai dan yaƙi yin sallah sai a sai a sai a ce sai a ce baya musulunci ai ba ai ba kawai sallah ne ba yin sallah ne kadai ba yin sallah ne kadai musulunci ba daga cikin musulmi akwai masu wannan tunanin akwai mai yi amma kuma ba zai yi shi ba zai yi ta akan lokaci ba zai yi sallar amma ba zai akan lokaci ba kuma da gangan Allah ya bada labari fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya masu tozartar da sallah masu ƙin yinta a kan lokacinta masu bin sha'awarsu a za'u waktaha shi sa Allah ce fawailun lil musalli alladhina hum an salatihim sahun musallina ne amma kuma yace da su an salatihim sahun masu rafkana masu jinkirta ta su ne masu jinkirta sallah su kisi ta akan lokaci masu rafkana masu wasa su ne adau salata sune kuma an salatin sabun ba tare da uzuri na shari'a ba inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah yayi wa sallah lokaci tana da lokaci da aka ambata mawqutan mafrudan fil aqwati al awqati Allah ya farlanta ta ita sallar farillan a cikin lokuta ayyanannu da ka duk wanda bai yi sallah a kan lokacinta ba ya saba wannan aya ya saba wa karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin mutane akwai wanda zai yi sallar amma ba irin yadda annabi ya yi ba wannan da ina ba ku misalin mutane ne masu tozartar sallah duk a cikin mutanenmu akwai su zai yi sallar amma fa ba irin yadda annabi ya ce a yi ta ba sallar gargajiya sallar da ya ga dama ba cikakken ruku'i ballantana sujjada ba kaza ba kaza abubuwa ne duk da aka ce a kula shi bai zai yi ba baya kula kuma amma zai ji ya ce dai ba dai an ce a sallah bane ba to yayi suna nan ko Allah ya karba ko bai karba ba dai ba su damu ba ba abin da ya dame su akwai wanda ya baya yi a cikin nutsuwa a gaggauce yana yin sallah amma da sauri da gaggawa wannan da yawa daga cikin mutane Allah ya jarabe su da wannan masifa gaggawar sallah ai maza a gama ai ruku'i da wuri ai sujada da wuri ai tahiyya da wuri ai karatu da wuri ai maza maza ayi a gama ba dai Allah ya ce ai ba ayi a gama a bashi wuri kawai duk a cikin al'ummar mu duk akwai ta to kowa da irin sakamakon da zai je tarar a wajen Allah ya zo a cikin hadisi manzan Allah ya yi bayani akwai masu yin sallah amma ba su yi ba da aka karka rudu kana sallah zai iya yiwa kana sallar kuma ba yi kake yi ba yana nan cikin wata hadisi ne sahihi da sauran littattafai na hadisi bukhari muslim da sauransu wani mutum ya zo masallaci ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallama yi masa sallama manzo Allah ce wa alaikum salam sai ce da shi ka je salli fa innaka lam tusalli bayan fa yayi sallah ne a masallaci annabi yana kallon shi irin ya idar sai ya zo wajen annabi sai ya mai sallama manzo Allah ya ce wa alaikum salam je kai sallah dan ba sallah kai ba ha ashe zai iya yiwa mutum ya yi sallah ko ba sallah ba salli fa innaka lam tusalli je kai sallah dan ba sallah kai ba yaje ya sake sallar annabi yana kallon sa ya sake dawowa ya ce assalamu alaikum annabi ya ce alaikum assalam ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka je kai sallah kai fa ba sallah kai ba ya koma ya dada mimitawa annabi yana kallon shi manzo Allah yana nufin ka kyautata sallarka yazo ya sake sallama annabi ya ce kai irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma ka je ka sake sallah ba fa sallah kai ba wallahi wannan hadisi yana da ban tsoro a cikin sallolinmu da ibadunmu da muke yi yanzu inda annabi yana nan zai rinka accounting akan sallolinmu yana hukunci Allah dai sawaye kai da kanka dan adam kai da kanka in aka nuna maka wani ko kaga wani yana yin sallah in aka ce ka bashi lada wallahi ba za ka bashi ba to amma kawai malam mutane suna yi ne an sauke nauyi kawai ba dai an ce ai ba na je na yi mutum bai damu ba yayi khushu'i ya ji tsoron Allah a ciki yayi karatu mai kyau yayi cikin nutsuwa yayi ba damu ba kawai dai a je dai a sauke nauyi shine ya ce wa manzo Allah ya ce wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyya na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya a matsayin annabi la usinu ghaira hadha wallahi bazan iya yin wata sallah ba irin wannan ba ni tunda nake a rayuwata irin sallah ta kenan jama'a wannan mutumin fa sahabi ne tunda ya ga annabi kuma musulmi ne amma yayi sallah an ce bai yi sallah ba da haka mu wato mu shafa kan mu ruwa musamman limamai da suke wa mutane limanci da sallah sallolin mutane yana yana kafaɗinku ya ku limamai ibadar mutane tana wuyanku ya ku imams mutum ya zo yana yin sallah don ya farantawa wai wanda yake bin shi yana yi da wuri a ce ai mai yi da gaggawa ne ai a gama a tafi ai sallah sai ta suwa ne yanzu yanzu ya buga ta ya tafi ka musu sun huta sun tafi hira wanda ka yi ka faranta wa Allah ka yi wanda Allah zai iya yadda da kai ya fi maka sauƙi amma sallah cikin gaggawa a ruɗe ba ta zuwa da alheri sai asara ya ce fa'allimni ya ce ka koya mu inda Allah ya ce idan ka tashi za ka yi sallah ka yi kabbara ka karanta abin da ya sauwaka gare ka na alƙur'ani ikra ma ta yassara ma'aka min alƙur'ani sun marka hatta tatma inna raki'an kai ruku'i sai ka nutsu yanzu kai ka tambayi kanka kana nutsuwa idan kai ruku'i tsakaninka da Allah da sallarka ta farilla da ta nafila kana yi hatta tatma inna raki'an ka samu nutsuwa sun marfa ka dago hatta ta'tadila qa'iman sai ka daidaita ba kana dagowa ba ka gama kasusuwanka ba su gama miƙewa ba ka wuce ba sai ka daidaita irin sallar annabi sun masjid hatta tatma inda sajida sannan kai sujada sai ka samu nutsuwa a cikin sujada sun maf'al zalika fi salatika kulliha ka je ka aikata wannan a cikin sallar ka duka bukhari muslim sauran malamai suka rubuta wannan hadisi wannan ita ce sallar da ake cewa hadisin da ake ce da shi hadisu musi'u salatihi wanda ya bata sallah a gaban annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yi masa fada ya ja masa kunne da haka yan uwana sallah ba wasa bane zamu shiga bayanin sallah a cikin wannan littafin dan mu iyata dan mu gyara ta ita ce azamul ibadati daga cikin wanda suke sallah akwai wanda yana yin sallah kuma zuciyarsa ba ta cikin sallar kwata kwata yana sallar sallar tana wani wata duniya shi yana wata duniya wannan musifa ne ita ma ta shafe mu da yawa kana kabbara sallah sai shaidan ya dauke ka ya ta yawo da kai a kasuwa ya ta yawo da kai a gidanka ya ta yawo da kai a wata tafiya da za ka yi ya ta yawo da kai akan wani taro abin da ya ba a cewa komai kawai kana kabbara ta kai ga wani lokacin kawai gangan jikin ne yake dagawa ya sauke ya daga ya sauke amma ba zuciya ce take sallah ba kuma ba a so mutum yana sallah yana tunanin duniya idza atayta ila salat farriq qalbaka ani dunya wa ma fiha in ji mai alim in ka zo za ka yi sallah ka farraga ka karkade zuciyarka ya zama ba komai a cikin ta na harkar duniya da abin da ke cikinta amma yanzu ko wallahi shedan ya cika mana zukatanmu da duniya da abin da ke cikinta a cikin sallah kuma ba zai ma mana kawo mana ma tunanin duniyar ba sai lokacin da muka kabbara muka fara yin sallah wallahi wannan abin yana cikin akwai abu mai ban tsoro da damuwa a cikinsa wallahi kuma abin da malamai suke cewa malam iya khushu'inka iya ladanka iya concentrating da kai iya mai da hankali da nutsuwa da kai a cikin sallarka iya ladanka a wajen Allah iya yawon da ka tafi a cikin sallah kai ne can kai ne can iya zabtare ladanka da kake yi yau Allah ya kawo mu lokacin da za a zo mutu ana sallah a masallaci ana yin karatun ƙur'ani cikin nutsuwa amma hankalin mamun baya kan ma karatun ƙur'anin da ake yi mai kun ya rinka bibiyan wani sako liman ɗin da yake isarwa me ake so a gaya maka wannan bin ƙur'anin tuna me Allah yake faɗa yakan kori duk wani tunani da zaka iya yi a cikin sallarka kuma yana ƙara maka khushu'i da nutsuwa da tsoron Allah sai kaga an yi sallar ka ji imani ya cika maka zuciya to amma ya late babu mutum yana sallar yana wani kwari gangan jikin ne yake sallah amma zuciyar ba ta sallah kuma duk sallar da gangan jiki ne kaɗai ya yi banda zuciya to ba karɓaɓɓiya ba ce dole gangan jiki ya yi motsi zuciya ita kuma ta bi sallar ka shagaltu da al'amura na duniya da tunanin duniya duk mai sallah yana tunanin duniya la ya zo ku ta'amar sallah ba zai taɓa jin ɗanɗanon sallah ba don sallah tana da ɗanɗano malamai suka ce na fiƙihu me hukuncin mutumin da ya yi sallah amma zuciyarsa ba ta sallah aka ce layi umar bil i'ada ba za a ce da shi ya ainihin wato maimaita sallar ba saboda ai a zahiri ya sauke nauyi kam sallah dai ya yi ta a zahiri sai dai ba shi da laisa lahu ajrun min salatihi bai da lada a cikin sallarsa kwata-kwata illa bi kadri ma akala minha sai iya gwargwadon abin da ya hankalta a lokacin da yake sallan hankalinsa inda ya zo a kan salladin to shine yake da ladan salladin wa bi kadri ma hadara kalbuhu fiha da kuma gwargwadon abin da zuciyar ta halarci sallar to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga cikin mutane akwai wanda yana sallah amma shi baya a jam'i ba ruwansa da jam'i sam ba an ce ayi ba eh zai to baya zuwa jam'i ko a ofishinsa ko a gidansa ko a kasuwarsa kawai shi kadai yake sallah shi shi kadai abunsa ko ina shi kadai yake zai ji kiran sallah kuma bai je amsa kiran sallah ba shi a wajensa kiran sallah bai da amfani bai da amfani akwai wanda suke cewa to ai daman jam'in ma sunna ne aljama'atu sunna haka suke faɗa wai sunna ne sallar jam'i ba dole bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum makaho ya zo ya same shi yace ya manzon Allah innani rajulun a'ma ni mutum ne makaho wa laysa li qa'idun yula'imuni ba ni da dan jagora da ya dace da ni zai kai ni masallaci madina kuma tana da macizai a wannan lokacin tana da abubuwa da za su iya cutar da mutum musamman ni makaho fa halli rukhsatun an usalli fi baiti akwai wata rahusa da za a bani ya manzon Allah in sallah a gida ba sai na je jami'i ba annabi ya shiru yace hal tasma'u nida kana jin kiran sallah daga gidanka mutumin yace eh kwarai manzo Allah ya ce to fa ajib ka je ka amsa ka je ka je ka je ka bi jami'i magana ka zauna saboda kai makaho ne ba ka da dan jagoran da ya dace da kai ka je duk inda zaka nemi dan jagora ya ce ya kai ka kai sallar jami'i hadisin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah hadisin Abdullahi dan Amr dan Maktum shine makaho idan har makaho wanda baya gani dan uwana ka tsaya kai tunani makaho da baya gani ya zo ya nemi a yi masa hanzari da uzuri hanzari da uzurin da annabi ya masa kawai kana jin kiran sallah inda ya ce baya ji shi kenan ya ce yana ji annabi ya ce sai ka zo yanzu ya kamata mutum ya je ya kwanta a zanin matarsa ya ƙi fitowa sallah mutum yana ji ana kiran sallah ya kwanta ya ƙi zuwa sallah musulmi idan ba ku raya masallatanku da zuwa jam'i ba wa zai raya su ko wani ya ce wai shi yana jam'i da iyalinsa a ina aka ce kai jam'i da matarka da yayanka in haka ne kowa ba sai ya ja matarsa da yayansa jam'i ba sai in larura ko ka makara wannan yana iya faruwa akan kowa uzuri amma haka kawai mutum ya mayar da al'adarsa baya zuwa sallar jam'i to kaji dai makaho ne ya nemi makaho ba ya nemi a yi masa hanzari annabi ya ce fa ajib sai ka zo jam'i bai faɗi akan makaho ba duk da yana da uzuri na makanta la ilaha illallah aka ce annabi cewa duk ka je ka nemo dan jagora ya kai ka jama'a sallar jam'i ba ta faduwa akan mutum hatta lokacin da ake yaƙi barin wuta ake bindiga da bindiga takwabi da takwabi ba a ce kowa ya sallasa shi shi kadai ba sai in ta rintsa har salatul khawfi ake yi sai da aka yi mana bayanin yaya musulmi za su haɗu su yi jam'i a cikin filin yaƙi kawai sai wani ya zauna a gida ko a shagonsa kullum kana kasuwa ba ka zuwa jam'i wasu masallatan ma wasu kasuwannin ma ko masallaci babu ko kaga masallaci ɗaya ne a can wani ƙuriya ko kaga ma'aikata iya ganinka ma'aikata babbar ma'aikata ko a makaranta ko a wani kamfani ko wani abu ko masallaci babu kaga an kashe miliyoyin kuɗi an gina guri iya ganinka amma sai a zo a yi masallaci ɗan tsurut ma'aikatan gurin kaɗai sun fi mutum ɗari saboda rowa da mutuwar zuciyar mai kuɗin mai kamfanin jagoran wurin ko mutum ya yi zabgegen hotel kato iya ganinka yana musulmi amma wallahi ba zai masallaci ba wurin saboda zamananci da yahudanci da ƙin Allah duk ɗan kasuwan da yake fita kasuwa kullum yana zuwa baya zuwa jam'i kana yi wa kanka asara kana neman duniya ka kashe lahirarka wallahi da haka ka nemi masallacin da za ka rinka zuwa jam'i kaga ka nemi duniya ka nemi lahira rabbana atina bid dunya hasana wa fil akhirati hasana kuma wajibi ne ga masu musamman irin mall mall mall da ake ginawa yanzu manya manyan mall kaga mutum ya gina hawa kaza da ma'aikata wajen hamsin a ciki amma wallahi ba wurin sallah ba ku da bambanci da 'yan china da 'yan ƙasa kaza da suke hana a yi sallah da inda za ka je kudu musulmi yanzu da ka'ida a ƙasar nan duk gidan mai idan an yi sai an yi masallaci yanzu 'yan zamani sai su ta gina gidajen man ba za su yi masallaci ba amma a lokacin baban gida allah saka mai da alkhairi na san lokacin da aka kafa doka duk wanda ya gidan mai sai ya yi masallaci amma yanzu a hankali za ga suna yin gidajen man sai gidan mai iya ganin ka amma ba gurin sallah mai dan dabara ne sai dan sa dan bulo haka ya dan shimfida dan tile haka a rana in ana ruwan sama ba za a yi sallah ba kana samun miliyoyin kudi a wurin amma ba za ka yi wa Allah daki ba a wurin kowa yana auna imanin sa yana nuna duniya ya yake kuma yana nuna ya Allah yake a wajen shi da ka ya ku uwana mu kula da sallah kuma idan har a filin yaƙi za a ce mu je mu yi sallah to ai wannan yana nuna mana salatul jama'a amrun wajib wasu ma cewa suke mustahabbi ne ma karewa shi yasa za ga wasu wallahi ko fita ba sa yi amma wannan kuskure ne ishihad ne khati kuskure ne eh haka malamai suka faɗa Allah ya musu rahama ishtihadi ne suka yi malaman amma sun ginu akan kuskure kamar yadda nassoshi na alkur'ani da sunna suka ainihin wato tabbatar da wajibcin sallar jam'i manzo Allah ce man sami annida falam yujib fala salata lahu illa min uzri subhanallah hadisin Abu Dawud da Ibn Majah riwayar Ibn Abbas duk wanda ya ji kiran sallah man sami annida duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa ba bai da sallah in yayi sallah a inda duk yayi sallah ka ji an kira sallah baka je ka amsa ba to baka da sallah sai dai in kana da uzuri uzurin kuma an na ƙarya ne ai Allah ya fi kowa sani an tambayi dan Abbas menene uzurin yace ko dai tsoro ko rashin lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un man sami annida'a falam yujib fala salata lahu illa min uzrin Abdurrahman Abdullahi bin Mas'ud ya ce duk wanda yake so ya gamu da Allah gobe yana musulmi na kwarai man sarrahu an yalka Allah gadan musliman falyuhafiz ala haula salawat wallahi ya kula da wannan salloli da aka dora mashi inji ibn mas'ud haythu yunada bihinna ana kiran sallolin nan ka fita fa inna Allah shar'a lakum linabiyyikum sunanal huda Allah ya shar'anta wa annabinku sunnoni na shiriya lalle salloli dinnan hanyoyi ne na shiriya walau annakum sallaitum fi buyutikum da za ku yi ta zama a gidajen ku ta sallah kowa ya zauna gidan shi ya sallah kamar yadda wancan mutakhallif wanda ya ki zuwa sallah ya zauna a gidan shi ya sallah la taraktum sunnata nabiyikum wallahi da kun watsar da sunnan annabinku abinda yake nufi addinin annabinku shine sunnar annabi da kun bar addinin annabinku ko wallahi la dalaltum da kun bata yace wala qad ra'aytuna ni na ganmu ni da sauran sahabbai wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq a lokacin mu Musa habbai ba wanda yake kin zuwa sallar jam'i sai munafiki wanda sananne ne ma a cikin munafircin kaji kai munafiki wanda yake sananne shine yake kin zuwa jam'i da gangan yace mu a cikin sahabbai walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini sai a zo da mutum a cikin mu bai da lafiya ana janye da shi an rungumo shi tsakanin mutane guda biyu hatta ya koma fi safi wallahi haka za su zo su dangwarar da shi ya tsaya a tsawo bai da lafiya amma sai an kawo shi ya yi sallah tare da mutane hadisin imamu muslim ya ruwaito shi waɗannan su ne sahabbai su aka ce mai koyi da su kun ji yadda suke akan sallar jam'i ba sa barin sallar jam'i tsofaffin cikin sahabbai wallahi sai sun zo sallar jam'i ba sa iya tafiya wallahi jawo su ake yi sai sun zo jam'i manzan Allah bai da lafiya shi kansa baya iya tashi ya taka da kafa wallahi sai da ya fito jami ana janye da shi ɗaya ya riƙe kafaɗarsa ɗaya ya riƙe kafaɗarsa aka shigo da shi ta huttu rijilahu al'ard kafafuwansa guda biyu suna ta ja a masallaci ana ganin zanen kafarsa ba zai iya ba haka aka zo aka zauna da shi ya tsaya ma ba zai iya ba ya tsaya a sahun gaba da abubakar ya gan shi ya tako ya dawo baya annabi ya mai nuni ya ce ci gaba da sallah ni ku kaga mura sai ta hana ni zuwa dan abin da bai kai ya daman kawai ba wani aban da lafiya ne a to Allah ba da lafiya shikenan kawai su kam saboda zurfin imaninsu da tsoronsu ai gani suke a wannan ciwon za su mutu so su so suke su zo su yi sallah a ce ƙarshen rayuwarsu sun yi sallar jam'i babu alherin da zai wuce maka a ce ai da shi muka yi jami'i ya mutu ka zo tare da mutane saboda in ka je kabari ba abokin jami'i ba kai ɗaya ne bayan da za a yi sahabi wai ji an kira sallah wai wai bai zo sallah ba da haka yan uwana kada mu yi sakaci akan kin yin sallah akan kulawa da sallah sallah babban ibada ne kuma abinda zan rufe muku da shi shine abu na farko abinda Allah yake fara yau bawa hisabi ranar kiyama shine as-sala awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-sala abin farko da Allah zai fara yi wa bawa hisabi ranar tashin kiyama shine sallah ba zai tambaye ka komai ba sallah ta yi kyau wani hadisi mai ban sha'awa mai daɗi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam idan aka bincika aka ga sallaka iktamalat kamulat ta cika Allah zai ce sallarsa ta cika mala'iku ce sallar ta cika yace to kar ku bude sauran ayyukansa kar ma abin cika kawai a tafi da shi aljanna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amma in aka duba sallarka aka samu ba daya an samu mushkila wata kayi ta ba daidai ba ka tsallake wata an samu matsala ta tattauye ta samu mushkila sai Allah ya ce wa mala'iku ku bincika mun sauran sallolin nashi sauran ibadunsa sauran ayyukan shi a binciki aurensa a binciki kasuwancinsa a binciki makotakarsa a binciki kazaɗinsa a binciki kazaɗinsa tun da ibalaga har da ya mutu fa huwa lima siwaha adya'u tun da ya tozar da sallah to sauran aiki da ba sallah ba sai ya fi muni ai duk abin da za ka yi ka tsaya kula da sallah shi yasa ana mamakin mutane wai kawai wai mutum wai ya tashi wai wai kowane masallaci yana zuwa sallah a wannan zamanin ai sallah ko ina ma za a yi a'a wallahi ba ko ina ba tab ai sai ka tabbatar da limamin nan ka yadda da imaninsa a matakin farko akwai waɗanda fa boka suke bi sallah boka boka boka an san boka ne a cikin anguwa wallahi yana mutum limanci wallahi shi suke bi sallah akwai wanda sun san sallan nan ba ta kyau ai ta yin ta ba nutsuwa wai mutum sai je wai ai an yi maza an sauke amma za ka yi tafiya a mota ai zuwa kake duba mota mai lafiya direba da ya iya ya jagorance ka amma sallah da yake kai abun banza ne a wajen ka bari ka je gurin kowa wani ma mushriki ne ma wani kasurgumin dan bid'a mai fada da sunnan annabi kuma ka je bayan sa kana biyan sallah kana karfafar sa dole ka bincika ina ne za ka yi sallah inda in kayi in ka san in yayi Allah zai karba ya zo fa hadisi fa akwai wanda in ya sallafa tukuikuye sallar mala'ikun suke take kafin a je kiyama su tukuikuye ta su gulla masa ita fuskar sa sallar ta tsine mai ta ce dayyaka Allah kamar dayyata ni Allah ya tozartar da kai kamar yadda ka tozartar da ni kawai shikenan sai mutum ya je a a kasuwa ne a a kamfani ne a a makaranta ne a a jam'i ne ake wallahi malam akwai wanda idan ka bi shi jam'in nan ba su abu sai ka maimaita irin sallar kasuwa sallar bakin titi in ka bi shi gab gab Allahu akbar sami Allahu liman wani fatiha bai iya karantawa ba kawai shikenan sai ka je ka bi kowa sallah saboda baka da tsari a'a malam ya ce ku koma littafin tajibu ala kulli muslimin mukallafin illa ha'idan wa nufasa sallah tana wajaba akan dukkan musulmi alhamdulillah kai musulmi ne ba da jahiya da kai tunda kai musulmi ne sallah dole ne akan ka duk wanda ɗansa ya balaga baya sallah to wallahi ya shiga uku kai kanka uban ka shiga uku in dai baka umarce shi ba dan an ce wa amur alaka bis salati wastabir alaiha lalle iyaye ku tashi ƴaƴan ku su yi sallah umartan ɗanka ya sallah lada zaka samu ka umarci iyalanka su yi sallah lada zaka samu kuma ku yi haƙuri akan sallah din wasta'inu bis sabri was salah kafiri ba ta zama wajibi a kan shi ba a bisa wani ƙauli yanzu musulmi sallah wajibi kafiri ba ba wajibi ba to in ba wajibi ba kenan Allah bai zai kama shi ba tunda ba dole bane a kansa me yasa ba ta zama wajibi akan kafiri ba saboda ba a cewa a yi sallah sai da kalmar shahada to shi babu ma kalmar shahada ga baki ɗaya ai ba a cewa a yi sallah sai musulmi da me ake shigowa musulunci da kalmar shahada da aka shi sama ce tajibu ala kulli muslim da sallah wajibi ne akan kowa da kowa sai ce tajibu tajibu ala kullin nas to amma tun da specifying ya ce iya musulmi to wannan yana nuna mana cewa kafiri ba dole bane akan shi saboda ai shi dolensa tukunna ya fara zama musulmi da ya zama musulmi sai sallah ta zama dole a kansa idan da kafiri zai je sallah kafiri kawai sai je sallah to sallarsa ba ta yi ba me yasa saboda akwai wata shimfiɗa sai ya kalmar shahada to amma malamai kuma suka ce idan har kafiri yi sallah to kawai za mu ɗauka musulmi ne ya musulunta daga nan za mu ce ya shiga musulunci saboda me ai a cikin sallah akwai kalmar shahada ko da ya fara ta ba musulmi ba eh ba za a karɓe ta ba amma daga yin sallan sannan to kuma ya zama musulmi saboda a cikinta akwai kalmar shahada daga nan kuma shi kenan sai ya masa hukuncin musulunci amma wasu kafiran suna yi amma su da komawa ba wai sun yi don sun musulunta ba ne kawai dai irin solidarity ne wa musulmi wanzu Allah ya ce falekun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah farkon abin da zaka kiraye su mu'azu ga mutanen Yaman ba ka ce su yi sallah ba ka ce ashadu an la ilaha illallah za su ce ka gani to wannan shine wajibi akan mutum sannan kuma sai ce fa alimu anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin ka sanar da su Allah ya faranta musu salloli biyar sai ya ce mukallafin na farko sallah wajibi ne ka dukkan musulmi daya sai na biyu mukallaf mukallaf wanda aka dora masa nauyi daga taklif ne kenan banda yaro yaro wanda bai balaga ba ba a dona masa nauyi ba amma ana so ya yi sallah don a kwadaitar da shi wata baiwa Allah ta ce tana cewa ‘ya'yanta su yi sallah ƙanana mai gidan ya zo yana ta faɗa ya ce don me za a rinka zuwa ana sa ana takurawa yara su zo su yi sallah su da ba wajibi ba ne a kansu suka yi ta rikici ya ce kar a sake tayar masa da yaronsa ko a matsantawa yaro a ce sallah ki kyale su lokacin su yi ai za su yi yanzu lalacewar mu hatta kai haka ana ce yaro karami yayi sallah ne ba umarni ne na wajibi ba umarni ne na kwadaitarwa me yasa ake koya masa tafiya lokacin tafiyar sa bai yi ba wasu ake koya ba ai da sai a bashi a dankwafe me yasa ake koya wa yaro zama ai lokacin zaman sa bai ba kansa ma baya tsayawa amma sai a tokari shi da tsumma an yi laifi ba a yi laifi ba don an ce yaro ya sallah umarnin ba na wajibi ba ne haka mahaukaci ba sallah a kansa don shi ba mukallab ba ne ba a ɗora taklifi ga mutum sai mai hankali waɗannan babu sallah a kansu da mahaukaci da yaro ba wajibcin sallah a kansu bambancin yaro shi yana da hankali duk da hankalinsa bai cika can ba رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلم والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق an ɗauki alƙalami akan abubuwa guda uku mutane guda uku yaro sai ya yi mafarki balaga na yi bayanin balaga a baya can da mai bacci sai ya farka shi mai bacci ba wai ba sallah ba ne kwata-kwata a kansa za mu yi magana a gaba akwai sallah a kansa amma lokacin da yake bacci abi zai iya sallah ba mahaukaci sai ya farka shi ma wani hadisi imam ahmad da abu dawud suka rawaito da imam tirmidhi ali bin abi talib shine sabon hadisi illa ha'idan wa nufasa banda wato mai haila banda mai jinin haihuwa mun yi bayani su din musulmai ne ba wai dan kafirai bane su amma hailar ta kore wajibcin sallah jinin haihuwar ya kore wajibcin sallah saboda ishtaratu li salati tahara dole ne ita sallah a yi ta cikin tsarki mai haila da mai jinin haihuwa ba masu tsarki ba ne sannan kuma an hana su yi sallah ne li ajli takfif anhuma dan a sauƙaƙa musu kar a tsananta musu wannan rahamar Allah ne da jin ƙayin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi akan waɗannan bayin Allah mata dalili akan haka an samu mata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ana zaburar da su a akan kulawa da sallah amma banda lokacin da suke cikin haila ko nifasi suna barin sallah lokacin suna haila ko nifasi hadisin Aisha riwayar Bukhari Muslim malamai suka ce sallah wajibi ne akan mai bacci ma saboda manzo Allah ya ce man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha hadisin Muslim mai bacci ma sallah dole ne akan sa a'a yaya kuma can kuma an ce wa anin na'ima ta saqit suka ce ba za a ce an ɗauke wajibcin sallah akan mai bacci ba kai tsaye dan wani zai ɗauka tunda azar ta yi ina bacci ban samu nayi ba ta wuce ba zan biya ba kun gane implication din kun gane illar ba a cewa kai tsaye ai mai bacci ba sallah a kansa a'a akwai sallah a kansa in ya farka in ka ce mai bacci ba sallah a kansa to ina ga wanda ya zo yi ta bacci bai yi asubahi ba bai tashi ba sai da asuba ta wuce to a lokacin ta wuce shikenan ba sallah a kansa tunda yana bacci to kuskure ne wannan fahimtar don haka lallai mai bacci zai akwai sallah a kansa amma in ya farka kamar yadda hadisin imamu muslim ya tabbatar ويقضي من زال أقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه to sai maganar ramuwar sallah yanzu mun ji waɗanda aka wajabta musu yi sallah to sai kuma maganar ramuwa in an ce ramuwa wanda bai yi sallah ba har ya bari lokacin ta ya wuce shine ta zama qada'i muna da qada'i muna da ada'i ada'i ayi ta akan lokacin ta qada'i ayi ta qada arama bayan lokacin ta ya wuce to wanda hankalinsa ya kauce saboda bacci dama hankalin mutum yana ai mutum ya kwanta bacci hankalinsa ne yake kaucewa ai da kullum sai hankalinmu ya kauce mun dawo yanzu ma an jima hankalinmu zai kauce Allah mai iko Allah mai iko wannan shine ake cewa a fiqihu man zala aqluhu bi sababin muaqqatin wanda hankalinsa ya kauce da wani sababi ɗan gajeren sababi na lokaci kamar bacci to duk wanda hankalinsa ya kauce ɗan gajeren lokaci shine bacci to zai rama sallah idan ya farka saboda manzo Allah ce man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa zalika hadisin bukhari da muslim riwayar Anas dan Malik to kenan bacci yana kautar da hankali kenan idan mutum ya yi wani abu a cikin bacci saboda bai da hankali ne ba za a yi mai hukunci ba kun gani za a ce kuskure ne da yanzu zai iya yiwa a cikin bacci mutum ya zai ɗauki takwabi yana bacci duk a matsayin gagar bacci ya je sari wani ya kashe shi to alkali idan ya zo bai zai masa hukunci ba don ba mukallaf ba ne a wannan lokacin saboda ai babu hankali a tattare da shi da wani zai je ya sata an kama shi ce wallahi bacci yake yi shi bai ma san yayi ba in zai yi a haka kun san malam akwai mutane da mutumin wani fa zai iya yana bacci sai tashi daga nan masallacin yayi tafiya ya je wajen taludu ya dawo duk a bacci yake akwai masu wannan mugun nauyin baccin kuma ya dawo ya zo ya fadi a bakin masallaci bai matan ya tashi ba akwai wanda za a dauke shi yana baccin gaba ɗaya ɗungurungum ɗinsa duka birummatihi dukan shi za a ɗauke shi a zuba shi a wani guri a tafi da shi sai dai ganshi ya farka wani guri ya ce ya aka haka bai sani ba an ce wata mata tana bacci da ɗanta jariri ta mirgina ta danne jaririn nan yayi ta ihu yayi ta kuka irin manyan matan nan duk wanda yake da mata mai kiba ya daina bari tana kwanciya da jariri kusa da ita Allah akwai hadari ka ce hajiya dan sa tsakani tsakani eh Allah kuwa kuma musamman tana nauyin bacci haka ta kashe yaron nauyin bacci ya gama ihunsa ta tashi kawai ta ganshi ta yi rubda ciki a kan shi sai gawa to kaga wannan kisa ne na kuskure dan ba ta cikin hayyacinta ana ganewa ku tayyib sai igma suma shine almughma alai au igma'in ko suma duk wanda ya suma sai ya farka daga baya shi ma mai suma ai an lullube masa hankalin shi ne ai amma shi ba zawal ba ne shi lullubewa ne kun gane lullube hankalin akai to zai rama idan ya farka daga a bani sunan shi daga daga daga baccinsa daga sumansa to wasu malaman suka ce in suman yayi tsawo da yawa ba zai rama ba wasu kuma suka ce a gaskiya sai ya rama saboda an ruwaito a imam ammam ya ya taba ya taba suma sai da kwana uku kwana uku ya suma sai ya farka ka san me yana farkawa sai ya ce nayi sallah ka ji malam ka ji salaf cewa nayi sallah hal sallaitu suka ce tab ai ma sallaita munzu salas ai yau kwananka uku akan mukallahu baka yi sallah ba kwana uku bai sallah ba ya ce ku bani ruwan alwala aka ba shi ruwan alwala ya yi alwala sai da ya rama sallolin nan na kwana uku gaba daya daga nan malaman fikin suka ce a ashe wanda ya suma ha in ya farka zai rama wannan sallar da ta kubuce masa au sukurin ko maye shine sakran shi maye afa ne ariza wata zul wani abu ne da yake zuwa mutum kuma zai iya kaucewa wato buguwa ko maye mutum ya sha giya ko ya sha wiwi ko na abu ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu duk wanda yake cikin maye ba zai yi sallah ba ba zai ma iya sallah ba yawwa amma in ya farka daga mayen nan sai ya me sai ya rama suka ce saboda mayan nasa saban Allah ne saban Allah da ya kautar mai da hankali fala ya tanasabu minhu isqatu fard ya za a yi ya saba wa Allah kuma a ce an yafe masa farilla da ake binsa ga zunubi da ya aikata kuma ga yafe sallah a'a da haka duk wanda ya shiga cikin maye to wanda ya suma ma an ce ya biya wanda ya bacci ma an ce ya biya to kuma wanda ya shiga maye sai a ce an yafe masa a'a sai ya biya sallah ta zama wajibi a kansa ana samun mutane a sukan yi hadarin sukan yi hadari a mota wannan matsala ce fiqhiyya mutum yayi hadarin mota ya bugu sai ya kwashe kusan kwana 20 ko wata guda bai ma san inda yake ba wannan gaba ɗaya idrakin su ya kauce gaba ɗaya to me hukuncin wannan malamai a cikinsu akwai sheik mamman misali usaimin malamin zamani allah musulama suka ce wannan ba a cewa sai ya rama wannan sallah ai saboda baya ma cikin hankalinsa gaba daya amma idan ya tashi ya rama da karan kansa ko aka ce ya rama dan ihtiyati wannan yayi amma ba za a ce wato ya rama sallah ba saboda ai idrakin gaba daya baya cikin hayyacinsa gaba daya bai ma san inda yake ba malam akwai wanda yake mutuwa fa haka tun da ibugu'e hadarin ne ya fita daga hayyacinsa za a yi ta jinya wata da watanni ya shiga ko koma ko ya shiga menene bai ma san inda yake ba sai dai a kai shi kabari a haka kawai to waɗannan ba a cewa ana bin sallah sai malam ya ce wala tasihu min majnunin wala kafirin sallah ba ta inganta ga mahaukaci mana inda mahaukaci kasa akwai mahaukata masu kokari sai ga da shi ake sallah amma fa mahaukaci ne to bata inganta ba saboda an bai da hankali wannan wato al'aqlu manatu taklif hankali shine wurin dora mutum takalifanci nauyi na dole ya je to bai da hankali dan zai iya yana cikin sallar ma ya fitsari tunda bai da hankali zai iya yana cikin sallar ma yayi magana tunda bai da hankali wala kafirin haka shi ma kafiri ana samun mutum ya haukace saboda shafan aljani duk wanda ya haukace saboda shafan aljani ba sallah akan shi marfu anhul qalam kuma ko da ya farka daga haukarsa a ce wani ya shekara ashirin yana mahaukaci daga baya ya dawo to ba za a ce rama sallah ba me yasa ba za a ce mahaukaci rama sallah ba li'anna lam tajib alaihi saboda bata zama wajibi a kansa ba a lokacin da a ce lokacin da da yake da haukar yayi ta yin sallah to kun san me yasa ba za a karɓi sallar ba ba hankali sannan niyya ma babu yaushe wani mahaukaci zai wani niyyar sallah ko da ma yayi niyyar tunda mahaukaci ne ba ta yi ba haka shi ma kafiri idan yayi sallah ba ta yi ba sallar saboda sallah ibada ne ibada kuma bata inganta ba daga kafiri sai in ya musulunta dole sai in ya musulunta wani zai ce to malam ga kafiri ya bada sadaka kafiri ya raba kujerun makka kafiri ya bada kudi ya gina masallaci kafiri ya taimaki marayu ya gina gidan marayu kafiri ne iya abin da zai yi ya yi shi ne a duniya amma laisa lahum fil akhirati min khalaq ba su da rabo a lahira ka san me kalmar shahadar nan da bai yi ba sai dai a duniya kawai Allah ya mai sakayya a duniya ya ta bashi wasu abubuwa ya taimake shi a kasuwancinsa ya taimake shi a kaunan amma ba lada da haka in dai arni yayi wani abu Allah bai zai karba ba in yazo yayi sallah fa zamu ce eh yayi sallah to tunda akwai kalmar shahada a cikin sallah zamu ce musulmi ne amma fa zuciyar fa wannan kuma tsakaninsa da Allah ne shi shi kadai tabaraka wa ta'ala tayyib insha Allah sati mai zuwa zamu tashi akan hukuncin umartan yaro yayi sallah daga shekara nawa shine malam yace wa umaru biha saghirun li sab'in abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah ta'ala wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh